أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد يكاد زيتها يضيء ولو, لو ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markas ahalus sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 21 ga watan rabiul akhira rabiul akhir hijira shekara 1443 wanda ya dace da 26 ga watan 11,2021 a sati da ya gabata muna cikin suratun nur mun tsaya aya ta 36 mun hara 37 lokaci ya yi kiniyan sha'adahu za mu hara aya ta 37 da izinin da kayan nan akwai tambayoyi da na isko akwai tambaya ta farko ta bayani an wana cewa bayani da na yi a sati da ya gabata na maganar na 'yancin ɗan adam kenan maganar durodelon kenan ba ta dace ba bayani da na yi na yi bayani ne kan cewa maganar haƙƙi ko duruwa wani tsakanin kai da mutum allah ba a ma allah cewa duruwa ta ka ba ka da wata duruwa wadda za ka ce ma Allah kai ka za'yancinka ka zaɓawa kake babu wani abu da wannan wani abu ne mutum ke yi tsakanin shi ne mutum ɗan wanshi ya ce ina da haƙƙin kaza ko ba mun kaza ba amma Allah ba abin haka idan mun diba labarin bari Isra'il sun yi wani abu wanda Allah ce korin tulu a kusa kunkurin ku shiga ya an mutu kurin ku ci kan kurin ya yi kisa kurin kurin ku ta kashe kan kurin ya yi kashe ta da ba Allah zai dake bala'i kurin ku Allah ci ku kashe ku kashe kanka ya kashe kanka Allah ci ku kashe kanka magana kololuwa ce mutum bai da wani haƙƙi tsakanin shi da Allah ana ma kaza ne amma Allah ci ayi kaza ci ayi yanci na kaza Allah ci kai kaza ba ma Allah haka dan Allah ci kaza kun yi zaka da dadi ba da kun yi zaka shine magana Allah ba shine kuma zaman bauta Allah ta ku inda ga kun haka nan wannan abu ne na umarnin Allah ba wani dinin da yasa kaza kullum yan uwa cewa akwai wani abu da ake ma Allah na ake mutane yace da Allah ya da Allah ce ba kaza me yasa ba kaza ko Allah ta sani kaza me yasa wai ka dalilin me yasa Allah ce ai azumi me yasa Allah ce ai sallah to da ma haka bane ba ko ya ce ai sallah kun fadan ka gano wata kima da ba ya shiga amma wai a ce ai har dalili me yasa ai da da fa'ida kaza sai a sallah kaza take ba jiki waye to da naka ne Allah ya kun kai sallah kai azumi ko ko ba da kun kun zaka ba ce malam me yasa bane kaza wannan iya cikin wani taurin kai akwai rashin cikin biyayya ga Allah kuma ba magana ba ba magana ba Allah wai tutayyar duniya tambayi binciken maganar jagorancin soji cewa a soji kurin su ta shi su zafa fara su zamir a soji idan kuma na ce mai kaza ka ce mesa ka yi tawaye kashe kaza kashe kama kurin a soji a ce ma halbe wannan faɗa na ka ce mesa ka gama yau wannan soji ne kuma da ne ce ma kaza ka ce mesa ka kaza a ba ba masu jakar balle Allah habar Allah ba ma kuma dan bazai zawa Allah shi kadare ba wa Allah kana kan karim tunda kai tuwa jin amma Allah ba mai wani abu magana ta biyu iya cewa akwai wani iya zama dayi sahara akwai kudi da ake zubawa mushina ko ma'aikatan cikin dezar cikin sahara cikin daji to yanzu ya komo maraya sai ke ci gaba ɗaukar wannan kuɗi a wata nawa to wannan kudi ba naka ba ne sai ka maida musu musu sai ka san za ka maida su inda naka aka rage ma ya ce ba ki han biya ka oh amma sai ka ce nasu kuma ka tafiya ma kuma gaskiya wannan kudin ba naka ba ne ka maida sun suka wuto kudin ka jefe duka tare ka dawo maraya shine kudin sai mai magana shi kuma a kasuwa ake yi wani ɗan kasuwa za ka zo wajen shi ɗan kasuwa zai baka shinkafa a jika goma sha ɗaya to a lokacin nan kalabi suke zai ce maka to yanzu da daga sani a hajji kudin da ke so wadai a kudi to zai baka goma yanzu a rubuta maka a takarda ta mai gida alhaji ya rubuta maka ɓan zimir haka suke in yanzu to ni a kudin da ke so a ta wani nan za ka sai da mini in zai ce a kawai kaɓani ba a bani goma ya baka shiga goma hannu amma a can sha ɗaya ce nawa ya baka can ka baka ko kuɗi kuɗi ya baka wani yana ga cikin mugun riba wanda Allah ke fushi da ta ta ko ta hadari ana kanta mai kanta na mai kanta bayul ina bayul ina ke da mugun riba mai hadari wanda Allah ya gauka an gauka ka musa kanta an so amma Allah dabaran ne da ka kuɗi kuɗi riba ba amma wai ya ka ba mutum kaya kuma kayan bai amsa ba ya ka sai kayan kuma kaga anan kuɗi ka bashi kuɗi da kuɗi ne ba ka so ba ce a kai wannan haramun sai na biyu shi kuma kaya suke amsowa a wajen masu ainihin shinkafa ya ka amso shinkafa sha ɗaya ɗaya a wajen masu shinkafa burusi da masu da yawa ya ka zo ka ba wani ƙaramin ɗan kasuwa ya ba ka dala kullum ya ba ka ɗari ɗari zai biya ka a cikin wata kula da goma sha biyu misali ko sha biyu da rabi ta wannan kasuwa ce sai suna wasu ayyaba da ba laifi bane ba shi inda mai mai kayan guda ne ce ba shi kudi 11 kudi har jika gudu shi ne laifi shi kuma wannan ai 11 ya amso mun mata tana yi ta amso 11 ko 12 a wajen alhaji dan ta ce kamar 100 a wata kamar ta ma 15 kasuwa dai ko ku zama shabi na tsira dan ta dogo wannan ba wannan ba wani aibu ba wani suka in ji an amso 12 in raba a ban 15 a wata ba laifi bane ba eh wannan hanya ce ta zama kudi mai sauki shi wani tare da sauki zai ba ɗari ɗari kai kuma ka samu riba wannan ba laifin da suke magana kan ma aibai bai cikin aibu na abin kasuwa wallawa ala Allah rahma duka tashi aya 37
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم mun yi bayanin aya kayan wannan ta bayanin matsayin masallaci wuri ne wanda aka shar'anta ibadar Allah daga sunan Allah wanda kuma cewa shine wuri wanda Allah ya so a saman ƙasa wurin bautar Allah tasbihi sahiya da marice ko ibada sahiya da marice to sai na laki faɗin irin masu raya wannan wuri ya ce rijalun wasu mazaje ne nan rijal da aka yi na kira wannan kama na abin yabo ne wasu mazaje wanda la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah wanda kai da kawowa na saye da sayarwa saye ko saidawa ba sa shagaltar da su game da ambatan Allah wannan shine halin mutanen kwarai kaka yarda kasuwa wani shagari ya gafalar da kai ka manta da ambatan Allah ke ta wa iqamu salat tsaye da sallah wa ita zakka kuma ya kana magana tsaye ba da zakka kaga wannan iya kwanta maka maganar zikiri khas yan waye da muhimmanci maganar zikiri don so da yawa zaka aibanta masu zikirin kwara suna rawa kai kuma kai ba mara rawa matsala ce kai kai na sunnar idan wancan aibu ne bai daidai ba to kuma ka kai kuma da gafala ba ka ambata Allah in wani sai mutane da yawa sukan gafala rushin kulawa wani hatta a sallah wannan bai tsaya ambatan Allah shi nan ana maganar bida'ancin addu'a jama'a da ba sallah shi kuma ne dake wannan hanya ce duka ma daga assalamu alaikum ya kama ya shiga harkokin shi bayan ga tasbihi ga takabiri ga tamidi ga ga ga masu fadalar gaske masu ladan gaske wani mazala yana da sahabbai suna yi tun da babai cikin wajibcin sallah amma wannan gafalla da rashin wancan jami'in sallah sai kamar wannan a ka yi wancan na sunna tun da lada gare su suna da fadalar gaske akwai kuma sakamako mai yawan gaske yin su kuma zala yana yi sahabbai suna yi kenan idan baka yi bid'a ba sai kai sunna kuma wanda sauki musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ta karkin tasbih ya zo 33 subhanallah alhamdulillah ta kuma ya zo 25 biyar ya zo goma goma ma kuka na gaugawa subhanallah subhanallah kai goma alhamdulillah goma Allah ku goma za ka dai amma kuna da assalamu alaikum ka mana ka ka gaba ka asara wannan kenan wannan un kai na sunnar ga azkar kin ta da gida ga azkar kin hawan dabba da wannan kan ce kana yin su zikiri ne ba mai bacin gaske kenan kada idan baka yi na bid'a ba a same ka kana kulawa ɗan uwa ta manzo Allah zama guda sai rabbika sirri wa tuba alayhi innaka anta tawwabur rahim kai dari amma guda haka gurin an tafi na yawa azkar kenan kama gafala idan bai nabi ba kamata mu sunna Allah ta rike mu kenan kenan magana kenan kasuwanci kai da kawa bai hana su ambatan Allah da tsaye da sallah yadda ya kamata a yi ta ba bai da gaggab ka kare don gajin kan kuɗi ko ko kamar sallah saboda wani harkar kuɗi ko don haka ranyo ana shawara kamar sallah ta huce bai cikin halin masu imani mutanen kwarai suna tsayawa kan ambatan allah da tsaye da sallah yadda aka ce a yi ta eh kuma idan allah ba su dukiya suna ba da zakar dukiyarsu ya ce ya hafu na yawman ta taƙallabu fi alƙulubu wal amsa wannan suna wannan abin da aka ambato na ambatan allah tsaye da sallah ba da zaka tsoron wunin da zukata ke jujjuyawa mana ke cikin halin tsoro ne nan Allah subhanahu wata'ala ya kawo da magana kenan don tabbas sun san suna imani da kiyama kuma sun san kiyama tashin hankalin mutum zai shiga cikin rudu tsoro zai rihe shi can cikin ibrahim alaƙa magana tabbata la ta saban Allah gafin amma yamin zalimun ina ma yiwa khirma ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ina ma yiwa khirma إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم ربهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال
za mu rubuta da bukatar namu ne cewa muna maganar tashin hankalin munin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la tasabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kakka yi tsammanin Allah ya gafala bai san ba abin ko aka da aikin zalimai kamar ka suna shashe gantakal suna tabanna kuma Allah kyale su wani tsammanin kamar abin ma hayoyi shi ta ana yi sun kashe ana ta'adda ta ce harami ma ya adda ake ya shiru gaji ba abin da zama amurka ko kaza kaza ba abin da Allah musu ba ga maka abin da Allah ke so da su wannan kake tsammanin dan Allah ya kyale azalimi wai shikenan ya tsira ko ya ci banza Allah inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashakhasu fihi al-absar Allah yana jinkirta musu Allah abin da soke yi yakan kama wani kai tsaye ya mai azaba a gaban kowa wani kuma Allah yana jinkirta musu har ya zuwa ranar da idanu za su yi kuru-kuru kasan zai a duniya idan mutum tsankarar haɗa wani danje don kibis irin tsoron shi kai da haƙibis irin abin yazo sai ga zuru zuru kan doke ka aje abin ka hanyar irin da iri iri ya buɗe abin yazo duk da ya tsoro ta haka halin mutum ne sai kuru-kuru irin ya ce ranar da ido zai zuru zuru mumutsi'in taimako ne rosim suna za su kama a hannun kiyama kai a dage suna gaugawa kai a dage sama la ta ilem ƙarfin idan bai komowa bizire ido idan wuri-wuri ya bude tsoro ka hanyar ƙariye abin ya zo nan garin tashin garin darje ne allah ce ya ƙulubuhun wafatatun hawa zuciya ba komi ya tsoro wannan shi ne kan Allah ke cewa wa tarannasa sukara wa mahum bi sukara walakin azabun la shadid tashin hankali yake haba ne Allah zaka mutane suna su ba yan giya ba sai kama ba irin tashin hankalin kiyama ne tsoron azabar Allah ne kinan shi ne Allah ke cewa waɗannan bayan Allah masu imani suna wannan aiki tsoron wannan rana ya khafuna yawman tataqallabu fi al-qulub al-absar ranar da zukata da idanu za ka ga su jujjuyawa suna harhar zuciya ta kada ido ya harhar don tashi hankalin wuni kenan tsoron wannan wuni ita suke wannan aiki na kwarai me yasa Allah ya gaba liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab
Allah ce liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu don Allah ya saka musu mai kyawun aikin da suka yi nan imam suka lamun haƙi baku ta'alil shi ne dalilin aikinsu ko dai ƙarshen al'amarin haka zai wakana tabbas cewa Allah zai saka ma masu wannan aikin da mai kyawun abin da suka aikata annan salatam ya cewa Allah subhanahu wata'ala yana limka ma bawa dukkan hasana bi ashar amsaliya da suna da ta jirfi tun daga goma tashin farko goma shi Allah idan ka yi ɗaya na kyau goma zai baka wannan alƙawarin Allah ne kana aiki ɗaya na lada Allah zai limka ma tashin goma tashin farko goma gare ka diskin gare ka abu daga diskin farko ba kun gana goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha Allah ce man ja bil hasana duk wanda ya zo da aiki na kwarai falahu ashru amsalha yana da miki goma wannan ne muna tattauna da wani mai aqida babu sunna a na ka samo zakka da aka da ta zakka ana ba ta cikin goma shi na to na ka samu ja bayani sai ta man ja bil hasana falahu ashru amsalha to to shi Allah ce man ja ta falahu Allah ce falahu shi za a ba ya ce an ka samu saniya goma ya gaba da ɗaya jaka goma gaba da jaka guda to ga shi Allah ce faɗa shi za a ba ba shi da bada ba ba ta fa alaihi ba shi zai bada wannan hujja hujja wai ta bada ta bada wai wai su aljansu kenan ka samu sabu da yanzu ma kuma ka gaba da ya gaba goma gaba da jaka guda ka bani ba madogara wata rashin sanin Qur'ani da kanshi a takaice wannan ana magana duk wanda ya aiki kware Allah ce kai tsaye zai nimka mai gida goma to da manzo Allah ya tsage labari Allah wannan tashin farko ne alƙawarin farko ne Allah yana ƙara ma akan goma har zuwa 700 la masha Allah ace gwalgwadon matsayinka gwalgwadon imaninka sadaka ka kan bambanta ka ba da jika in ba da jika amma yakan yi sakamakon ya bambanta na da naka wajen ikhlasinka ikhlasina wajen matsayinka da matsayina dan ikhlasi iya ba da daraja bambancin ikhlasi da Allah shi ma ka tabo hawa hawa ne haka matsayinka da matsayina kai misali ka mallaki miliyan goma ni na mallaki jika goma sai aka nemi agaji na ba da jika ka ba da jika jika maka ba da amma tabbas sai mai jika goma ta yi lada ta nasa annabi sarasa iya cewa afi afi da sarka ta judul mukil da annabi ce mun yi sarka wata ko ta lada kokarin ne kaɗan jika ta jika ka ba da ya kana lada goma amma dai girki na hika mutum da goma gare ni ya mutu wajen kaguda kaga gida goma ne ba da goma ya ba miliyan goma kaga tsakanin da yawa ne kenan lada iya bambanta bangaren ikhlasi da bangaren kuma halin matsayin mai badawa Allah ta muke mu kenan wannan alƙawarin Allah ne to kenan wannan Allah iya ba su lada mahi kyawun abin da ka aikata kuma daga cikin min fadalihi daga fadalai shi shi ya ga dama bada baka ce a Allah ba wani da yawa kadan a shi ya so kayan shi dokar bada kayan shi ne ma da ba wani abu mai maru magana ka abu fadalai shi ce ya ga dama ya kara maka zirkin da ya ga dama ya baka na haka ce wallahi yanzu kuma insha Allah bai da samu Allah yana arsta wanda yake so sai a ce ba tare da lissafi ba akwai wani Allah zai ba lissafi kullum shi ya tawo bi kitab nan karin magana na larabci ana kawo wannan kalma bai gani da sabu ba da malamin da sabu a abin da abin mai yawa wanda a ce abin yawa karin kinaya ce ta abin mai yawa ba ana jin ba da sayi ba Allah ko mutane sayi kullu shi da wani kadar Allah bai haɓa karkara da bai komai da sake don Allah nan kurin magana karin magana ce ana ba shi lada mai yawan gaske magana kenan Allah ba ku sama cikin ci gaba
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب نعم التي نا الله سبحانه وتعالى yana siffanta mana matsayin aikin kafin duk wanda ya kafirce mu Allah mai hanya ba ta Allah ba wanda yake zaton akan gaskiya yake kuma ya bar hanyar Allah Allah ce wallazi na kafaru wanda suka kafirce ma Allah a amalu muka haram aikinsu inda ka san ƙauloyiniya ƙauloyiniya su suka ce mirage mirage turanci a tsankayi mu suka ce a hausa tarkin aljani tarkin aljani tarkin aljani cikin rana can ya ka tsankayi kamar tarki ya wani wani wani kamar ruwa ne ita wanda ka ta cikin daji cikin daji cikin daji bala tsara haka ma haka zaka ma kan kwalta kana tsaya kwalta rana ta ga kama kan to wannan shi ne aka ce kenan sarab kana kenan aikin waɗanda suke kafurai aikin haka yake su suna da anan su suke kan hanyar gaskiya su suke kan hanyar kwarai har suna masu imani izgidi suna masu imani ne suka bar hanya an gadi ba wauta kafurai a bata abu jahal ke addu'a ya Allah da mun Muhammad wanda ka ka tsoro aka gama da shi su da Muhammad wanda ka ka tsoro wai ba da addinin Allah ga baki ba da ka dan kina shi aure ko na Muhammad ko bace ki ake gurbo ake addu'a kan haka haka da yawa na zamanin su ne suke kan gaskiya su ji kan addinin ibrahim su ji kan addinin ibrahim manzo Allah ne sai ga mai suna sabi dole ya bar musulunci ta ce sabab wanda ya ya ya ya rafi ya bar addinin ibrahim to a wajen su suke kusa da ibrahim kakina suna yi cikin bautar Allah suke suna ɗaukar musulmi a matsayin sun bar hanya kaga ana kiran suna aiki tsammanin aikin kwarai ne suna hidima to daga ga matsayin aikin su kasara kamar kaulowai ne kaulowai ne ya ce mai rashin zaka ce mishi tarkin aljannan shi da wannan zan tsinka daga daji tsinka kamar ruwa ne su ya ce kasarabin bi ƙi'atin kamar kaulowai ne ya ce a wani hili يحسبه الزمان معا mai kishirwa ya tsinkaye wannan abin kana cikin daji ka rasa ruwa ka na maka masa kishirwa sai ka tsinkaye wani tafkin sai ka tsinkaye wani tafkin a gani ka za ka ji daɗi kai tsammanin kana gaugawa ka je ka je don ka samu ka sha ruwa ka tsira ka samu ka samu nema nema kishirwa ta mutu haka matsayin misalin sai ki yace hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'a sai ya ji haf haf haf iya bukata wurin bukatar shan ruwan shi ya kare kuma kuru shuru a kake da ne ka sa ku tashi ya ce waje da Allah inda kuma ya samu Allah a jan me ma'anar magana mutum a duniya iya wahala iya ibada iya zama kan gaskiya yake sai ya yi ce ma Allah wurin tsammanin sakamakon yin abarza me yasa Allah yake cewa kul hal nabiyukum bil aqtarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
wannan Allah ke cewa kul hal nabiyukum bil aqtarina a'mala kuna so in ba ku labarin wanda ya kowa taɓewar aiki wanda ya kowa ta daura aiki allazin zai da sa'ayin fina ta duniya tun a duniya aikin banza suke na malamai na cewa duk wani mai aikin banza mai tsammanin lada a kan wani aiki iya cikin wani lada kana tsammanin aikin kwarai ne kuma ya sabon a nun suna suna suna da aikin kwarai suke ana ka sani dukkan mai aikin bida don bida allah zai ba da lada kanta ka yi imani da haka haka annabi ya ce haka manzan Allah ce ba ta da lada Allah bai karɓa annabi da ce sai ya malaki nata balle Allah ya karɓa in wa cewa wai maganar cewa kamar Allah ka ce adalci tsakaninka da Allah ba maganar Allah ba yau ka je wajen shugaban kasa ka ta yi ana biya a trezor ba ka da makirkin da komi kuma ka ce a baka kuɗi ana biya da Allah ya zai haka babba ka jima kuɗi ka je trezor nan trezor ana biyan kuɗi a wata ana zuwa masu masu masu mata kan gwamnati har ma ɗan kwasakin suna zuwa ana ba su kuɗi kuɗin aikin suka yi ya gaje kai ma ainihi ma na je na koya a gari kaza na je na koya a unguwanmu na koya wani karatu wasa ta shi ne ɗin ɗaji wasaka haka ne wasaka haka tuntun yin haka ma Allah yake ba haka ma bidiyar take eh ka yi aiki aiki ne ka ko ka koya wani ka koya katu ka kare amma wace ka yi to yadda kasan a nan ba an baka kuɗi ba kiyama ma haka ba a baka lada aikin manza manza na ce gobe kiyama ya ce zan zo ya ce ina hilin kiyama zan ce ina hilin kiyama zan ga al'ummata da alama al'ummata suna abin arwalla kakinan suna sallah suna komi har sun je kiyama da alamun arwalla ya ce yin ga an yasu wajen ɓangaren hagu wajen wuta ina halin mu halin ku zo nan ku zo nan ina kiran ta wace al'ummata ce ce idan annabi ya matsa ya ce na ta da masu ba da karkasan ba bayan abin suka yi sun canza addinin da kamun annabi ya ce ku ta yi ta yi ku ta yi su kuna annabi ta fita ku ta ga mutum ta ga da zaro kaga ai kaga har sun je suna sallah suna komi amma dalilin ba annabi ba musu ba ya bar su ba haka mutum haka da bid'a wannan ba ta ba ta hadari ce wallahi to gashi wannan dan bid'a kaga yi ka cikin nutsuwa wannan har mai kuka ha kuka yake eh kuka yake yake mai alaka malabari akan ahlul kitab kuka yake da hawaye eh zaman daidai ne kuka suke su kashe kudinsu suna gami suna tsammanin lada ko to akwai lada to shi na haɗarin bida shi Allah ta ce ka tambaye su kul hannu na bi kun bil ahsari na amala kasan babu labarin wanda ya kowa tabe wal aiki Allah baka ga sunan allazina dallasa ayyun fil hayatid dunya na suna tan a duniya aikin manzo suka yi tan a duniya amma wa yazruna annabi suna suna suna tsammanin aikin kwarai suke wannan shine haɗa mutum ne mun aikin gaskiya ka bauta ma Allah akan abin da aka ce kai kaka ce ma Allah da wani ya ce kai ga wani Allah ya so maka ka dauka a wajen shi ka huta ko kenan wannan shine Allah ya bada misalin masu aikin banza a duniya ba abin da Allah ya ce ba a yi sun je da nasu ya ce kasarabin biqi'atin kamar kaulwani ya ce a wata farfajiya ya sabu zam'anu ma mai kishirwa ya je iya tsamanin ruwa ne lokacin da yake bukata hatta idan ja'ahu har sai lokacin da yaje wajen wannan ruwa da yake tsamanin ruwa ne ya kashe kishirwa lam yajidu shay'an ba kwani to shi ma mai aikin banza haka ne ya ce ga Allah wajen neman lada babu lada sai ma cika shi ya kashi da Allah ce wajen Allah inda zai samu Allah mana kiyama ne sai shi kuma Allah fa fahu Allah sabahu Allah zai cika mai sakamakon shi Allah kiyaye Allah kiyaye mu saka shi wannan Allah kiyaye yace wallahu sari'ul hisab shi kuma Allah ne ganin hisabi ba ba da lokaci daga ana cewa duniya wani kamar shekara 50 da shi wannan gwalgwajen halin mutum kiyama tashin hankalin kiyama wani kiyama iya dacewa mutum zuwa mutum yan wa'anan duniya da wanda yake lahiya lau ba ciwon kai ba masassara aka kwanta da sa aka tashi da mai da kwanta ciwon kai ko da ciwon ciki Allah ya cikin tsawon daren sahatin tsawon daren bale mai tsammanin gare waye zai likita ba shi bai mutu wani haka to ki haba ma gwalgwadon matsayin ka ne a nan sai sai ruwa ta tabbata ya ce wani zai ga wani kiyama gaba ɗaya za a sauke mai wahalar shi kamar lokacin sallar farilla guda wajen wasu kaman farla farla guda ɗaya ko ruwan ɗaya ne aljanna Allah kai wannan haka mutane kenan to kenan wannan shine hadarin to Allah ya ce mai gauga ba bata lokaci hisabin Allah wannan magana wahala wa Allah jama'a nayi ba Allah kamar da mu saboda dusai na yawa aka jama'a nayi ba haka bata kiyama ba wani mutum ba yawan dusai bane ba inda sha duniya ta dudu za ta dusan yawa ya ƙara watanni ba haka bane ba ba haka ba ta Allah babu maganin ɓata lokaci ta yawan dosai yawan jama'a a wani kurin Allah hidin kiyama ya dandan dan jar babayi ne gwalgwadon wahalaka gwalgwadon matsayin ka ne kurin Allah kai cikin imanin haɗin wani ci gaba
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من بعض إذا أخرج يده إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
نعم مثال نبي الله كي بغاوا مثال aikin mutanen aikin kawo misali biyu ne yanzu wani misali zai gashi wanda yake kishin ruwa ya tsinkayi tsawon waye ne ya iya tsamanin ruwa ne ya yi jin iya tsamanin sha babu komi kuma ga tashin hankali babu ruwan kuma ga hisari to ko misali na asali tsawon auki wani asali ta nau'i ne wani bangare kuma misalin mara imani halin da yake ciki da daga ma halin tashin hankali da rudu da yake cikin mara imani na yace auka zulumatin fi bahar dujji daga shafin mautun min faƙi mautun min faƙi sahab zulmatun ba a zuwa faƙa ba nan ko misali ne na duwai cikin duhu cikin duhu ya ce duhu iya a cikin teku teku mai zirgi ga duhun dare kuma ga igiyar ruwa ta sama ta rage sama daga shafin mautun min faƙi igiyar ruwa ta tashi ta riya muku jirgin ruwa ta sama ba za ka take riya ba za ka cin bato ya ce kuma min fauki sahab ga duhun dare ga duhun ga igiyar ruwa ta sama ga can sama kuma girgije yan kun san mai badu ake badu ta fi gari mai badu badu yan uwa yanzu a duniya ko babu hasken babu hasken wata ya ake muke tafiya muke gaban muke tsakanin nesa abinda baka shi'urun da baka aka hasken wannan turmamu shi ne kake ga gabanka kake tafiya duk ba hasken wannan rana ba ka gashi dai shi yasa idan aka yi bakin hajiri ce ba du aka yi bakin hajiri heri ya sama shi ne ba du kiran babu wani haske ko ɗaya daga sama shi ne kun ba du babu wani haske ko ɗaya to wannan ba du kenan to shi ba wannan har daga ciki ga cikin gaduhun gaduhun ruwa cikin kasa cikin teku mai zai kuma ana can kasa ga igiyar ruwa ta riya sama ga hadiri a sama za a ce maka zulmatu fauku haku ba a zuwa fauku ba duhu saman duhu ka suna hudu a ba ta shi hankali to wannan ruhu da kawo ne ke cikin haka ke nan duk ruhu da kun hayariya ci kuna hayariya ke cikin tashi bai tafiya cikin basira sai ya ke cikin tashi hankali babu nutsuwa sai ka cewa kawuri kuma babu daga labarin sai wanda ya zama can da ya dawo musulunci da baka nan labarin na magana nutsuwa ba ɗaya ba ce ba ta imani mara imani barkan dukiya ne mallaka ya mallaki kudi na duk hayan yaki wannan babu nutsu babu kutun zuciya to mutum zuciya ta huta ba ko shirin na kuma misali da Muhammad Hassan ke badawa ba ne a aikace wanda yake cewa ya ji Amurka ya samu wani an kashe da'awa kamar suke zawo masu da'awa nasarawa sun ta gida wani mai kudi ya ce babban mai kudi na amurka ma irin masu gida ne a bakin teku babban da zakar gidan kasan biliyan miliyardar ne ya ce sun je suna tattaunawa da shi ta shi wala da shi duka wani duniya gaba da rayuwa ta ishe shi ya ce ya gaji da rayuwa ya ce nemo ya ce da abin da za a yi ce ya yi ce na daɗi ya yi amma har zubin na mutu ba ya ce in mace ce ya yi nemo jikin so in ka daɗi ne ya yi ta yawon ce amma da ya ce rayuwa ta ishe shi ko bai da samun ɓaji ba ya ce wallahi hikimar Allah suna tattauna sana bayan musulunci ƙarshe ne ya yarda zai amshi musulunci ya ce wallahi a gaban cikin jama'a da kyar maka mai bayani muna maka lakasa mai kalmar shahada iya muna ina hudu ya ce yana hudu iya hudu ce iya ƙare ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar iya kare wa kullum ya karkarwa ka da wata karkarwa ya kare haka kamar ya ci jiki ya ce wai ya tambayi wa hasan wani sai kire ne a cikin abin wani sirrin ne cikin abin na kucin haka yi ya ce adana ga mace adana kai ya ce haka mai wani sirrin ne cikin abin na ku ya ce wallahi tun da nake a rayuwar ta duniya bai taba ji mun hutun zuciya irin na yau ta bi taba ji ba da shi kun ya kama sakon kun rayu zuci ta gaske ta abu da gaske ki imani shi na kaka ga kafauri dukiya da waye wala da hayaniya ce hayaniya ce babu nutsuwa ba nutsuwa ya ce wannan halin kahuri kenan yanzu za ka siffanta mutumin da ke cikin wani halin wannan duhun ga cikin teku mai zirki kuma ga ikiyar ruwa sama ga hadin a sama ce zuma da ba da faka ba duhu saman duhu haka suke ya ce iz akharat ya daula daga da raha inda duhun da yake ciki inda zai hudu hannun shi zai gani hannun shi duhu ne kuda ya ce wallamin ji alallahu lahu nura kamar wa duk wanda Allah bai ba su imani wala ba wani haske ya samu ba ya wani yawon kan haɗe ya ce kura to ne ba hasken Allah ba ba haske gare shi Allah ba ma haske na Allah ci gaba ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون نعم التي ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض baka san ba da cewa Allah na tasbihi ga Allah duk abin da ke cikin samai da kasai watai safat sun su wanda zai gani iya iya ya bude huwuki a sama wannan hashi ma iya tasbihi ga Allah sun da ke da zama shi ma ibada ne ya ce kullun kada alima salatahu wa tasbiha komi komi wa min shay'in la tasbihu hamdihi lakin ma وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم haka Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba wani abu Allah ce ko menene yana tasbihi da godiya ga Allah walakin la tafaqahu tasbiha ko ne ba ku gani annabi sallallahu alaihi wasallam aikata sahabbai ya dauko tsakuwa a hannun shi suna ji suna tasbihi Allah ya je da su ya mai hannun Abubakar suna ji hannun Umar suna ji wata zaka tasbi suna cin tuwo suna cin tuwo wata zaka ana cin tuwo tuwo tasbi ba abin da bai tasbi kai ne da kuma baka ji wannan Allah ne so yi jiyar da su yin wannan tasbi kwar ba abin da bai yi ko menene da akwai masu kawo magana da ake maganar a an ka cire ice ɗanye bai tasbi wace maka ku shi ba yi wannan kuma ce ice ɗanye kuma ɓanna ce ba a yi amma wai dan gashi da yace dan yace a shine yace dai ba da dalili annabi ku tsirin yace tsohon ku tsirin da dino a cikin masallaci annabi lokacin da sake da membari aka ji iya kara iya jinjini tabbas suna shi kunnun su kamar karan ya karamin yaro ku tsirin yace ba abin da bai tasbihi ku ne dai ba ku ji Allah ce yace kullun kada alima salatu wa tasbih kowanne dole ibadun halittun Allah kowanne ya san ibadin ibadar da yake ma Allah da tasbihin da yake ma Allah kullu kun sani wallahu alimun bima yaf'alun kuma Allah ya masani ne ga duk wani halittun Allah duk kowa ibadar da yake yi Allah ya san kowa abin da yake aikata Allah ke shi gaba Allah ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير kaji Allah zai sanar da mu cewa wannan labari da aka ba mu na maganar samai da kasai na malakul komi Allah walillahi mulku samawati wal ard na Allah ne mulkin samai da kasai na shi ne kayan shi ne abin da ya so ki yi da kayan shi don haka yace kuma wa illallahi musir an kare gaba daya an tattara an koma gare shi da wanda yi da wanda bai yi ba an kwatsa ya gaban Allah
ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركابا فترى الودق يخرج من خلاله ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار
يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
in wannan Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu da aikin shi da irin abin da yake na ni'imomi a gare mu wanda wannan kullum muka bayani Allah yana janyo hankalin bayi ta hanyar irin wannan kudurar shi kan kaza mai kaza mai kaza don ku san girman wannan mahalicci yanzu wani abu ne da muke rayuwa Allah ta gama ya yake wa kana ya ce alamtara annan la yuzuji sahaba ba ku san ba ko baka san ba da cewa Allah shi ne ke koro da girgije sun mai yu'alifu bainahu kuma ya hada tsakanin wannan girgije Allah kan ce yakan yi kaza yakan yi kaza duk da akwai mala'ika da ya ba wannan mutum Allah ya tafi al'amsi da mota ya ko gice ko wato kullu tafaku mulkin mota zuwa kila bukum Allah ce kullu tafaku mulkin mota zuwa kila bukum a wata da muka mala'ika mutuwa da kila baran kuma ta Allah ne Allah ce shi ki karbar rai Allah duk da cewa mala'ika ta amma ake Allah ce kuma anan Allah ne gaba daya nan maganar Allah iyar mala'iku wanda suke ta yi da girgije ko ko da girgije dole Allah ya rabu kuma mana ya ce Allah ne ake shi ne umarnin shi ne suke so mai kun suke bi Allah ne shi ne yuzuji sahaba yake ko da girgije sun mai yu'allifa bainahu wannan yazo daga nan yazo wannan yazo sun haɗu yan wannan cewa maganar wasu kan kawo shuba kan mas'alar a to Allah ce shi ki girgije zaka kuma ce wa baturi ya ce ai daga wani menene teku daga hari suka ta tashi da kasa to wani abu ne daban wanda bai cin karo da abin da Allah ke magana da ake magana a iska ce take gamuwa kaza kaza wannan duk wani abu ne waye ta da iska iska ta wace ce waye bai wace iska kuma shi abin da baturi ya ga maka abin da ya hango ne ya ga in za a yi ruwa sai ga iska kaza da ya bincika ya ga iska kaza iska kaza so sun gama wannan ai ba da abu da ba ce a wani yayi ko da shi abin kamar da shi misali ba da ya mutum ba ba Allah yi ka ba ya kai aka yi ka an gama da kwan babanka da abin babanka ga mu aka yi waye ba haka ba ya kai to ma ba Allah yi ka ba wannan ba wai wannan wannan wa gama su yankin Allah ne shi ma wannan kurin da an ce maka za ka robe ka wani ajiyar kafurci ne sun ce ga abin da ke ruwa a wani ba ilimi ne dan adam ya gano ga ɗan za a ruwa ga abin da muke gani ga abin da ya gano kudu shi Allah shi gama iskokin ya haɗa su a wuri guda suka zama girgijan suka dole aikin Allah muke kan shi kudu aka yi mana kudu ga dai shi kudu adam ya gano ne ga ɗan za a ruwa ga yanzu ake yi ta ga wani ce a wani ilimin ma duk sun kawo cin Allah ma alaƙwai Allah kuma suke ilimin ruwa sun kawo cin sun ce Allah wa ga abin da ke ruwa wani suka ce to suka zauce suka baka kanka baka gwala suka ta Allah ce kuma shi kama kai shi yake da gaba daya Allah ka ce wani tsari wa lafiya na su Qur'ani Allah ce muna aiko wurin iska tana barbarin juna na su Qur'ani ne kawo na ba sani ba Qur'ani ya kawo magana iska tana haduwa da barbarin juna a samu ruwa wannan abin da bana daban ba kenan wani Allah ya gama daga abin da yake wakana na hadiri Allah shi ke gama wannan hadiri kilgije ya gamu su gamu su gamu su mai ji alu rukaman iya gawa iya haduwa iya haduwa sai ga ya zama kamar wani ɗaya sama ɗaya sun zama tari guda a sama daga hadiri ba kirin ya gamu ya tuku tuku tuku tuku ana magana wa ku ya ce fatar da wata ya kuru jini ka lafi za ka ga ruwa alwada iya hutawa daga cikin wannan girgije ya lafita wa zana mana musulati ma'a sajjata muna musulati muna kenan wani abu ne aka tata daga cikin girgijar haɗuwar shi wani ba mutum ya gano ana haɗu da ƙasa ruwa shi ta dafa Allah ga mana wannan girgijar da ya haɗa wannan suka haɗu wuri guda daga nan kai dai kun mai gani kai ka gani kurum musamman yadda aka yi shi ne kurum fatallar wadaƙa ya karu jimin hilali min hilali kurum kai da kana ga ruwa iya hutawa tsakanin wannan girgijar kaga ba ruwa bane ba tari guda a sama ki zuba shu a daki ruwan bahu ruwa tantanki ruwa a zuba gocha hikimar Allah iska ce take tashi hada hadarin kurin kaga ruwa ya zuba wa kurin a kwan ana ruwa ai wata ma ana ruwa daga wannan hadarin amma inda misali ka hau jirgi sai ka je ka shiga ciki ka huce baka ruwa ko da wani ba ba sarar duma hajji garin a jirgi sai ka shiga ana ruwan sai ku tashi ku shiga hajji ku ce da ku ce bakon ta ruwa dun ba tare wata ke ruwa Allah ya kimanin Allah mai kimanin wallah Allah mai kimanin a cewa kullum mutum ya karci ilimi ko da ya ya gara mai kimanin wallah duk mai yi hankali karci ilimin da kake ka ji ba za ka hikima Allah ci za ka kudura ta Allah ci wallahi ko ka ji zama kenan haka Allah tsara kayan shi wata hikimar Allah ce kuma cikin sauki yaje nan ayi ruwan nan ka ga a gari guda a hadirin nan ji millimeter can zan can san can san can kan can ji can can can tsawa ma za a yi can ma ba a yi ma ya tsallake garin an yi a nan kilo biyar ne ba ba a tsaye ma an yi a gaba Allah yana raba shi yadda ke so kan shi haka Allah tsara kan shi yadda yake ruwa ya raba ruwa wannan tsarin Allah ne amurka ma a yau da ci gaba da aka yi amurka ma akwai da ake gori da ake ruwan ba a ce yanzu an ci gaba an yi dimi za a ji a buso a buso a buso suka a yi ruwa a sauro damana ba a yi ka idan ka hankali bakin gwargwadon ka samu amma ba maganar ruwan sama kuma a yi a kyauta fara biye ba kwa ba Allah biye biye amma yanzu Allah kiyaye
ya ce amin ya ce fatarnar wadda ya kuru min khilali kuna ga gilgi ruwa iya hutawa daga cikin wannan gilgiji ya ce wani zulumin na sama min jibalin fiha min bar ɓangaren ruwa ko haka nan shi wani ɓangare allah ce shi ke sabkowa daga sama na ce min jibalin ibara ce game da girgije na najina na najina na sanyi kuma shi kuma ya ce na sanyi na tafiya min barci eh min jibalin fiha min barci eh girgije na na ce an an ibara ki dutse da wanda sun najin abu ne duka taruwa kamar abu kare abu abin najin ita ma haka suke daga cikin abin da gama wani girgije a samu girgije shi kuma wannan najin ne kuran ya ce fa yusibu fihi man nasha wa yasrifu amman yasha inda yaso wannan girgije wannan jirgin wa ko yanzu tana zama towa masiba a wata ƙasa da ta saukowa ko a bara an yi a kuma zai samu garuruwan tarihi kowa hutawa ma da gida zai zama aiki ba ku yawo ba hutawa da gida kyaure a rihe kyauren ya rihe ba bai buduwa kun ta rufu ta rufu ta rufu ta zo ta cika titi ba abin da yake yawo kyauren kama ya zo ba a agaji akwai suke fito kayan mutu su bala'i na lake masu ne ya ce iya samu da wanda ya so wannan kankara mai zama duk ta fada a gare su ko ta kashe gonakai nan ma wata ran kankara ake wani nan bai ma ya ne jawar gari duk ta kashe shimka gaba ta kashe dabbobi ta kashe dabbobi ta kashe shimka ta ba ta ci gaba daya ya ce fayusibu bihi man yasha iya samar da wanda yake so da wannan kankara wa yasrifu amman yasha kuma ya kauda ma wanda yake so ya ce ya karu sana barti ya zahaba bin amsa ya ce hasken walƙiya na hadiri zai kai ƙarfin hasken ya kai ya tiye da ɓata ido saboda wanda sai mai sana wani nan ma ba magana hadiri ba kan kallon masu zuwa jin misude abu ne daga gani a banzai nan misude na ba za da gani ba ka abu ne ka samu kenan ƙarfin walƙiya ƙarfin haske iya ɗauki hasken ido wut ka ji kun shi kenan gwarar bai karba karbi na abada kuma da siffanta irin hasken walƙiya yadda yake wakana ya ce wannan walƙiyar da take huta ta bi daga jikin girgiji kata sana barƙi nan ka sakon matsala na magana walƙiya daga girgiji ne ne ina karantar da kai wannan abin na hadiri daga nan ne shi da halin ganowa ne kasancewa a cikin girgiji cikin komi akwai aka ce akwai kusur akwai negative haduwa da ta abin kuran hadiri ma arme ne hadiri ma arme ya tsara a ruwa akwai arme nukul shi ma ce nukul shi alkan zina da ce nukul shi hasana da jina komin mai arme da ce to wannan haduwa biyu da kasar kuran sun gama ban wannan masu mutu suka ce kasu da mace shi da allah gaba na nan ya ce ya kadu sana barƙihi ya zaɓi absar har ƙarshen wannan walƙiya ta mi ta hadiri ta kai ta tahiyar ido lalace yukallibun rahun laila wannan ha Allah kenan Allah shi ke canza dare da rana wata ran ya tsawo wata ran wannan ya ja daga dai da ƙarfe bakwai muke sanda magarba har da ya ƙara yau yanzu shi da ba minti da ne magarba ta ƙarin shi sanda wata ran wannan ya ja yanzu ana ja ana kwana biyu ka gama yanzu ranar ya wajen can ya ba shi da za ka gudu ka ga ya ta wajen awa goma sha wani wata ranar tarjaya to nan da Allah shi ke canza dare da rana ya ce kuma inna fi zalika cikin wannan abin da aka ambato mana na ni'imomin Allah ne kudura ta Allah da ibaratan ulul absar abin gani ka lura daga nan ka gano kudura ta Allah shi ikon Allah amma ga wa yake zama to abin lura ga masu basira Allah sama adalci Allah kai musa kansa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته